فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تلاتين قوتا قوما وتن شوال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kasar ɗinmu na 63 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan musulmi ba su manta ba a muna nan a cikin kitabus sala kuma za mu tahi ne kan as-sunanul fi'liyya wato sunnoni waɗanda suka shafi aikatawa da gaɓoɓi mun yi sunnoni alƙauliya wanda suka shafi furuci da baki waɗannan sunnonin da za mu faɗa na salloli suna daga cikin sunnonin da wato aikata su ake yi da gaba ba wai baki ne ke furta su ba an gane allah ya shirya da mu malam yace da farko raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami daga cikin sunnonin da aikata su ake da gaba shine daga hannaye yayin kabbara harama ita kabbara harama wajibi ce don da ita ne ake shiga sallah amma daga hannu a lokacin yin ta shi kuma sunna ne an gane wa inda ruku'i war raf'i minhu da kuma ɗaga hannu yayin da mutum zai tafi ruku'u da kuma ɗaga hannu yayin da mutum zai ɗago daga ruku duka waɗannan sunna ne wato sunna ne in za ka tafi ruku'u ka ɗaga hannu Allahu akbar sannan sai ka tafi ina fata an fahimta haka in ka ɗago ka yi Allahu akbar ka mai da hannunka ka rungume kan kirji ko ka sauke shi ƙasa kamar yadda wasu malamai suka ce wannan sunna ne shin tsakanin idan an ɗago daga ruku'u jama'a tsakanin in an ɗago daga ruku'u an yi kabbara an ɗaga hannu ma'ana an ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu kamar yadda muka yi bayanin bambance-bambancen zake tsakanin waɗannan abubuwa ko dai rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa laka lahamdu da dai sauransu idan an ɗago an yi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu an ɗaga hannu shin mayar da shi a rungume shi a kirji shine ya fi sunnantuwa ko kuma sake shi a ƙasa na sake shi shine ya fi zama sunna ko haka abin yake sakewa shine ya fi zama sunna maimakon mai da shi kan kirji amma akwai malaman da suke ganin a mai da shi kan kirji shine amma magana mafi inganci ka sake hannunka a lokacin shine abin da ya fi an gane inda nake magana ya ku yawwa in an dago daga ruku'u sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu za ga wasu mai da hannunsu haka an gane amma abin da ya fi tabbata shi ne ka sake shi Allah ya shirye da mu wa inda alqiyami min at-tashahhud al-ula ko al-awwal da kuma lokacin da mutum zai miƙe daga tahiyan farko ba za a yi tahiya ba in an gama tahiya ba ana yin kabbara a miƙe ba to ana so mutum ya me ya daga hannu Allahu akbar sannan sai ya dunkula hannun shi sai ya miƙe ina fata an gane to wannan magana da ya faɗa ko maganganu da ya faɗa ba haka kawai molanka ba ne sai kawo hadisin abdullahi dan umar ya ɗaura maganar ya ce an ibn umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح من الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعها كذلك أيضا yace daga Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da Abdullahi dan Umar dan Khattab a Jannatul Firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi annabi yana ɗaga hannayensa saitin kafaɗin shi dama muka ce ɗaga hannu kala biyu ne ko dai ka ɗaga saitin kafaɗinka ko ka ɗaga saitin ina kunnuwanka izaftata hamina sala idan annabi zai buɗe sallah ma'ana zai kabbara harama yakan ɗaga hannayensa ko saitin kafaɗinsa ko saitin kunnuwan shi wa idza kabbara lirruku haka annabi idan yazo zai kabbara dan tafiya menene ruku'u yakan ɗaga hannun shi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku haka idan ya ɗago kansa daga ruku'u rafa'a huma kadhalika aidan yana ɗaga ainihin wato hannayensa har ila a daidai wannan lokacin an gane wa an nafi'in أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركوع رفع يديه ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن نافع أنكر أودك نافع مولى عبد الله بن عمر ɗalibin abdullahi ɗan umar ne kuma bawan shi ne yake cewa annabna umar lalle abdullahi ɗan umar kana ya kasance to ku bambanci wancan hadisin da muka kawo ya kawo abubuwa kamar haka na farko ya ce annabi yana ɗaga hannayensa saitin kafaɗinsa idan ya buɗe sallah ma'ana yana ɗaga hannunsa lokacin kabbaran harama kenan kun gane abu na biyu ya ce wai za ka bara lirruku idan annabi zai tafi ruku'u yana yin kabbara yana daga hannayen shi an gane abu na uku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku rafa'ahuma kadhalika aidan idan ya zai dago daga ruku'u ma yana mi yana daga hannayensa to wannan aikin manzon Allah ne kai tsaye to wannan kuma da zai kawo yanzu aikin Abdullahi dan Umar ne amma ma'ana shi abdullahi dan umar ne yake aikata haka da kanshi amma fa ya jingina magana zuwa ga manzan Allah wato wannan hadisin kenan lahu hukumul lahu asluhu mawqufun ala bin umar lakin lahu hukumur raf'i asalinsa aikin abdullahi dan umar ne amma daga baya sai ya rafi'insa ya jingina cewa annabi ne ke haka ba wai a raɗin kanshi shi ma yake ba ya ga annabi ne na haka to shi ƙa'idar hadisi marfu'i ma'ana mauƙufi in aka ce hadisi abdullahi ma'ana wani sahabi ne ya yi aiki to bai yiwuwa a tabbatar da wannan aikin sai an samu ɗayan biyu imma a samu shi ma ya samo ne daga annabi annabi yana yi imma kuma ya zamto annabi ya ga yana yi amma bai hana shi ba ko da shi annabin bai yi ba amma dai ya zama annabi ya taɓa ganin shi ya yi aikin amma bai masa inkari ba amma in an rasa ɗayan biyun nan to malamai suka ce a tsaya a iya wanda annabi yake kar a ɗauki wannan fatawa da kuma wannan aiki na wannan sahabi kuna fata kuna fahimta to a nan tun da abdullahi dan umar ya kawo cewa daga annabi ya gani to yanzu wannan hadisin ba shi da matsala domin lahu wato hadithun ne mawqufun lakin nahu lahu hukumur raf'i hadisi ne na aikin abdullahi dan umar amma daga baya ya jingina shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama za mu zo mu ji menene shi abdullahi dan umar din yake nafi'u yake cewa annabna umara lalle abdullahi dan umar kana idza dakhala fi salati ya kasance idan ya zo zai shiga sallah ko ya shiga sallah kabbara yakan yi kabbara bayan ya yi ikama kenan wa rafa'a yadayhi sannan yakan daga hannayen shi kaga yayi daidai da wancan magana ta Abdullahi dan Umar din cewa annabi yana daga hannun shi yayin kabbara harama wa idza raka'a rafa'a yadayhi idan ya ruku'u ma yana daga hannayen shi wa idza qala sami Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi idan ya dago yace sami Allahu liman hamidahu ma yakan daga hannayen shi wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi to karin da aka samu bambancin wancan hadisi na farko da wannan shine wannan gurin domin a wancan hadisin babu magana cewa idan ya taso daga tahiya ma yana daga menene hannunsa amma a wannan hadisin ya zo amma in ban da haka hadisan da wancan da wannan dukan sako ɗaya suke ɗauke da shi jama'a kuna fahimta to dama malamai sukan yi haka yanzu kaga ya jero mana abubuwan da ake bukata sai ya ɗaure su da hadisai da ya tayi sai kawo hadisi ɗaya wanda yake ɗauke da abubuwa guda uku sai sake kawo hadisi guda ɗaya wanda yake ɗauke da abubuwa kusan guda biyar an gane don haka ya ce idan ya ce sami Allahu liman hamidahu sai ya daga sai ya daga hannun shi haka kuma idan ya taso daga rakawo'i guda biyu ma'ana bayan ya yi tahiyan farko to kafin ya miƙe yakan yi Allahu akbar sannan sai ya miƙe sai ya tashi ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر باين da ya kawo wannan cewa yakan yi haka sai ce sannan shi a ganin kansa ba wai shi yake haka ba ya ga annabi yana yi an gane so an samu ƙarin abu guda ɗaya a cikin abubuwan da suka zo a wancan wai san raf'uhuma ahyanan inda kulli khabbin wa raf'in li hadisi malik bin al-huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه يتي ويسن كما أن سننت رفعهما أتغى حناي أحيانا وسلوكتا أنغاني عند كل خفض ورفع a lokacin duk wata sunkuyawa da duk wata menene ɗagawa ko dai za ka sunkuya ko za ka ɗaga in dai a sallah ne to kana iya ɗaga menene amma a hayanan wani lokaci ma'ana akwai gurin da ba lallai ba ne sai ka ɗaga hannu waye ne zai bambance mana guri ko ɗaya ko biyu waɗanda ba lallai ba ne a ɗaga hannu in baka ɗaga hannu ba ma baka saba wa sunna ba na'am wajen tahi daga sujjada jazakallahu khaira sujjada ta wace na'am sujjada ta farko kafin a tafi ta nawa ta biyu na'am na'am wajen tafiya sujjada jazakumallahu khaira kafin ka tafi sujuda ta farko ko ta biyu kai ma kowanne a karamakan lafu Allah ya albarka amma dai akwai dan gyara ma zai gyara ne na'am a sujuda ta biyu ba lalle bane ya an daga me jazakallahu khaira haka abin yake an gane Allah ya shirya da mu to saboda haka ahyanan wasu lokuta ka iya daga hannu a can wani lokaci kuma ba za ba ka daga ba a irin waɗannan guraren amma banda su duka sauran guraren babu laifi ka daga hannu an gane ya ce li hadisi malik bin al-huwairith saboda hadisin maliku dan huwairith wannan maliku dan huwairis din wata ran zamu zo da hadisin shi su ne wanda suka dinga yawo jama'a yawo suke yi suna koyar da sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo gari su samu masallaci su ce duk kowa ya taru a ƙauyen ce duk da ba lokacin sallah bane amma bari mu koya muku ya annabi yake sallah za su zo gari misalin karfe tara na safe in ce ku taru mai muku azahar amma duk da ba lokacin azahar ba ne ya yi amma za mu koya muku ya annabi ke sallan azahar ne ina fata an fahimta ko ku taru mu koya muku isha kuma karfe sha biyu ne na rana ce ba lokacin isha ba ne amma ku taru mu koya muku ya annabi yake isha a yi karatu a bayyana tun da koyarwa ake ba wai isha din asali ake yi ba sai a koyar da yadda ake yin ta haka suka dinga yi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku haka in ya dago kansa daga ruku'u wa idza sajada haka idan ya dau- ya- ya- yayi sujuda wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud ka gani kaga anan da tafiya sujuda da dagowa daga sujuda duk an nuna wani lokaci annabi yana daga hannu amma ba kowane lokaci ba hatta yuhadhi bihima furu'a udhnayhi idan yazo daga hannun kuma har yana saita su da abin nan rassan kunnuwan shi ma'ana fatun kunnuwan shi ina fata kuna fahimta an gane Allah ya shirye da mu وضع اليدين على الشمال وضع اليمين على الشمال فوق الصدر دورا hannun dama akan na hagu akan kirji yana daga cikin sunnoni na aiki kar ku manta muna lissafa sunnonin da suka zo a aikace ne wanda a cikin sallah ake aikata su ba wai furuci mun gama na furuci addu'o'i ne zikirori ne karatu ne ka- da sauransu amma yanzu muna maganar sunnonin da suka shafi aikatawa da gaba ina fata ana fahimta to daga ciki akwai ɗora hannu na dama akan na hagu sannan a rungume su akan kirji wannan kan mun sha bayani akai an sahal bin sa'adin qala كان النس- الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه اليمنى كو يده اليمنى على يده اليسرى على صدره yace daga sahalu dan sa'adu sahalu dan sa'adu Allah ya ƙara wa sahalu dan sa'adu yarda ya haɗa mana shi a aljanna irin wannan sunayen mutane ba sa son raya su yanzu kafin ka ji an samu sahalu ba a sakawa eh sai sa'adu eh sai suhail suhail ko Tas- tasgiri ne na sahal suhail ma'ana ɗan sahalu kenan sahalun kuma shi ne babban ana so a dinga raya irin wannan suna in ba haka ba sunayen ɓacewa suke yi wata kakata ta zo gidana an yi sunan ɗana nawas ta ce to alon kuma ina aka samo ko waɗannan sunan naku na larabawa ina aka samo wannan ce ai sunan ga hina a arba'una hadis an nawasu bin sam'anin ko ko babu daga nawasu dan sam'an da da sam'an din da nawas din duk suna ne amma sai ta ji abun wani bako haka nawas waye kuma nawas saboda ba a raya sunayen ba a raya su mutum ya je ta kalkalan malaguɗe wai gai da uwa saurayi a kasuwa ma'ana ya ta kalo sunan da ba shi da asali a sunnar manzon Allah ba wani annabi da yake da wannan sunan ba wani sahabi ba wani malamin kirki da aka taɓa samu da wannan suna amma ga sunayen sahabbai nan birjin wasu an manta ma da sunan ba a sakawa ga kuma sunayen Allah wanda mutane da yawa sun daina saka su akwai wani abokinmu ya sa abdulmusawir abdulmusawir aka yi ta mamaki me ya kuma abdulmusawir aka ce almusawir ai sunan Allah ne bawan almusawir ko ba haka bane to amma me ya jawo mana irin wannan shine ba a raya sunayen muna maimaita sunaye ne wannan ya sa abdulrahman wannan ya sa abubakar wani ma ya sa abubakar wani ma ya sa umar ai ta maimaita umar da abubakar babu laifi amma muna cewa a raya sauran sunayen su ma na sauran sahabban da kuma na sauran sunayen Allah ɗin da ake abdatar da su Abdul Gani Abdul Aziz Abdul Jabbar Abdul kaza Abdul kaza ina fata an fahimta duka sunayen Allah ne ka je ka lalibi sunayen Allah waɗanda ba a cika saka sunayensa ba sai ka saka naka kai kuma in ka tashi bincike za ka yi abin bincike ake yi tun kafin tun kana da tun kafin ma kai auren sai kai ta binciken wannan suna zaka saka ka bi tarihin sahabbai ka ji wannan sahabi ne ya bi burge ka cikin tarihinsa sai ka ce to na ajiye idai da in na samu karuwa to sunan dan wane ya halatta ka sanya wa yaro suna tun kafin a haife shi tun kafin ma ka auri uwar shi ya tabbata an gane maganar da kyau ko yawa kuma mace aka samu ma haka duk dai ka laliba sunan mata wanda ya birge ka cikin sahabbai da matan annabawa da shauransu mutum ya ajiye manzo Allah ya taɓa samun Anas Anas ɗan Malik yana wasa da tsuntsunsa ko ƙanin Anas ba zan iya tunawa ba karanta littafin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya wal Khasa'isul Mustafawiyya yana wasa da tsuntsunsa sai tsuntsun ya mutu yaro ka san da tsuntsu sai fara kuka sai annabi yazo yana rarrashin shi yana masa wasa yana cewa ya aba umair ma fa'alan nughair ya kai baban umair yaro ne fa bai wuce shekara hudu ba ko biyar amma aka sa masa baban umair ma'ana shi kansa bai yauhi aka haife shi da ma amma shi ma yanzu ana kirdadan har ya yi aure har ya haihu har ya sa sunan dan umair ma'ana ya kai baban umair me ya samu tsuntsun naka ne annabi yana rarrashin shi to daga nan sai malaman sunna suka samu cewa komai kankantar ka kana iya kirdadin cewa in kai aure ka samu ɗa za ka sa masa suna kaza ko da shekarar ka biyar ne a duniya ɗankan nan yanzu saka iya mar alkunya ka kira shi baban ahmad ce nan baba yace zo nan ka masa alkunya babu laifi sunna ta yadda in ya rike wannan to ranar da Allah ya sa ya kai matakin ya aure yana haihuwar farko sai ce tun ina karami babana ya yi min alkunya da ɗana don haka na sa masa wannan yaron ahmad kaga ya tabbata baban Ahmad din yadda ka samar tun yana kare ana yi wa yara alkunya an gane ko Allah ya shirye da mu to saboda haka sahal suna ne mai kyau dan asali sunansa mur ne ya zo ya tambaye annabi ya musulunta ne sai annabi ya tambaye me sunanka yana daga cikin abin da ake so in mutum ya musulunta a tambaye sunan shi in an ji mai kyau ne ya ce yana sha'awa a bar masa kayansa in kuma an ji ba mai kyau bane sai a canja mishi ko a tambaye shi wanda suna yake so a musulunci sai ya faɗa sai a saka mishi to sai annabi ya tambaye shi me sunanka sai ya ce mur ɗaci bala'i sai annabi ya ce a bal anta sahal a'a sunanka sauki lumana zaman lafiya an gane kasan larabawa a wancan lokuta suna saka sunaye na jarumta saboda kullum a cikin yaƙi ake don haka galibi sunayensu in ka je kana bin tarihinsu al'adabul arabi za ka ji sunaye ne na jarumta ka ji mutum an ce masa fahad fahad fa sunan zaki ne ɗaya ne daga cikin sunayen zakuna ma'ana wai mai firgita amerikawa an gane ku zaki kan duk inda ka ji ai babu sassauci ai ko to shi ne to haka ba ka ta jin sunayensu haka a mur a fahad kaza kaza haka to sanda annabi ya zo ne sai dinga gyara musu yana nuna musu wanda suke da illa a canja wanda kuma suke daidai a basu Allah ya shirya da mu saboda daga cikin sunaye ba a son suna na taskiya wato sunan da zai nuna kai wani ne sunan da yake tsarkake mutum ya nuna shi wani ne ba a so an fi so a samu suna na tawadu'u da kankan da kai Allah shiryar da mu to shi ne shi a sahal dan sa'adu din yake cewa kanan nasu yi umaruna mutane sun kasance ana umartar su idan sahabi ya ce kanan nasu mutane sun kasance me yake nufi na na in ya ce mutane sun kasance suna yin kaza da kaza me yake ni suna yawaita yin wannan abu ko to banda wannan kuma jazakallahu khairan wannan ma ɗaya ne daga cikin ma'anar haka banda wannan kuma ba da sahabbai jazakumullahu khairan yana jingina magana zuwa ga ƴan uwan shi sahabbai amma sai kira su da annasu an gane sauran mutane ma sahabbai yake nufi kana nasu yu'maruna an yada ar-rajulu al-yada al-yumna ala zira'i zira'ihi al-yusra fi salah mutane sun kasance ana umartar su to kaga cewa da yayi ana umartar su kuma hi sahabi wa ke bada umarnin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sannan ya dora su akan kirji to mu kuma ta ba mun kwatanta yadda ake raf'u da qabdu kuma mun faɗanta yadda kuskure yake wajen kama hannu mun yi nan practical duka ku nemi kasusuwa muka ce akwai raf'u akwai qabdu raf'u a wab'u da qabdu kai sori wab'u da qabdu wab'u shine dora hannayen haka yadda ka gan sunna kan wannan gaba kawai abinda zaka rike kenan wannan gabar to sai ka sa yatsunka anan in ka miƙe za ka ga isu ma wannan sun tsaya a daidai wannan gaba ina fata an fahimta to sai ka miƙar da su ba wani wahala sai ka ɗora akan kirji shi yasa kaga ake ta shan wahala saboda ba a yin asalin wanda sunnar ta ce a yi amma in za a yi asalin wanda sunnar ba wata wahala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji millata abikum ibrahim so dan haka ba wahala ɗayan biyu ko kuma qabdu shine rike wannan gabar ka kwantar da wannan yatsan a saman nan sai ka rike nan shi ma ba wani wahala kana yin haka ba wani wahala jama'a kun fahimci magana to wasu malamai suka ce abin da ya sa annabi ya bada guda biyun duka kowanne yana da mai sauƙi ga wanda yake buƙatar ya yi misali mutum in yana da ƙiba to ya yi wabu'u ya fi mara sauƙi ba zai wahala ba ba zai ji ya kankame kansa ya abin nan ba an gane ka kula ka gani in kana da kiba in kai haka ba ka jin wata wahala amma wanda ba shi da kiba shi zai iya yin wannan kuma bai wahala ba shi kuma saboda ba shi da kiba ina fata kun fahimta to shi yasa annabi sai ba da two option duk wanda mutum ya ga zai iya ya zaba sai wannan wasu malamai suka faɗa haka amma dai a bisa ga dukkanin bayanai kawai ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akan kirji tare da wannan shakalin wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin muwadda ta Imam Malik manzo Allah ya rawai ya Imam Malik ya rawaito daga manzo Allah cewa a daga cikin sunnonin annabawa gaba daya ku lura sunnonin annabawa gaba daya har annabi Ibrahim wanda wannan kuma yake nuna duka annabawa kenan daga cikin ibadar da Allah ya turo su akwai ne akwai sallah duka annabawa sun yi sallah duka ba wani kwaya ɗaya wanda bai har annabi isa sallah yi kuma ga ta nan ma a cikin bible da alwala akwai alwala a cikin bible jama'a yadda alwala take a cikin bukhari da muslim an gane magana da kyau ku sai sun je jerusalem ake suke yin ta dole amma a nan sun karanta sun kisi amma an kaje jerusalem baka yi saka shiga masallacin ba sai kayi alwala saboda su a can suna ɗabbaka kiristancin da gaske so don haka ana buƙatar mutum ya abin nan so imamu maliku ya rawaito cewa annabawa daga cikin sunnonin da suke yi dukansu na farko akwai gaggauta buɗe baki na biyu akwai jinkirta suhur na uku akwai ɗora hannu ɗaya akan ɗaya akan kirji wannan duka annabawa suna yi in ji imamu maliku ina fata an gane kaga kenan sunnar runguma hannu akan kirji ba wai annabi muhammadu ne kadai ya zo da ita ba har annabawa gaba ɗaya wanda wannan yake nuna ƙarfin wannan sunna ta ɗora hannu akan kirji Allah shirya da mu to shine yake cewa ana umartar su dora qala abu hazim abu hazim yake cewa la a'lamuhu ban fahimci wannan magana ba illa yalmi zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallama face yana jingina ta ne zuwa ga manzon Allah tunda ya ce kanan nasu shi sahalu kuma sahabi kuma ya ce ana umartar su mutanen kaga mutanen yana nufin sahabbai mai umarnin yana nufin waye manzon Allah وعن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل دان حجر كما يتي ناي صلى تارد النبي ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدري annabi da ya tashi a sallar sai ya dora hannunsa na dama akan na hagu kuma ya dora a kirji kuma ku lura akan kirji aka ce ba akan ciki ba ba kuma akan tumbi ko kasan tumbi ba a kula da Allah a dinga gyara waɗannan abubuwan wallahi su ne sallar ka gyara su to sallah ta gyaru idan salahat salahat salatu kulliha in suka gyaru to dukkanin sallah ta gyaru annadhuru a wa wada'a yadai yadihi yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi annadhuru ila mawdi'i sujud abu na uku daga cikin sunnonin da ake aikata su da gaba shine kallon inda zaka dora goshinka wajen sujuda wato baya daga cikin sunna mutum yana sallah yana kallon sama akwai masu wannan ko mutum yana sallah yana waiwaye annabi ya faɗa wa sahabbai yake cewa al-iltifatu fi sala waiwaye a sallah ikhtilasun yakhtalisu shaytanu min salati al-abd wata fauta ne wani gwaggwaban lada ne da shaidan ke wabcewa daga cikin sallar bawa kana waiwayawa haka to wani gwaggwaban lada ne da shaidan ya kwasa a cikin sallarka ka jama'a kuna fahimtar magana shi yasa ka lura nazarce-nazarce da duba-dube da tunane-tunane ba sa zuwa wa mutum sai ya kabarta sallah aina kwaku isar wani wata mata da kudinta suka bata ko kudi ne makudai ta neme su ta rasa ta je gurin malami ta ce da Allah ala gafarta malam wacce addu'a kuke yi idan abu ya bata ya bayyana ya ce me ya faru ta ce kuɗi na ne malam masu yawa wasu ma na ajiya na rasa yadda za a yi na yi addu'a na yi kaza ya ce to abinda za ki zai ki alwala ki na fila raka abi insha Allah bayan kin idar kuɗinki za su bayyana ta ce shikenan tana zuwa ta yi alwala tana cewa Allahu akbar sai ta ce assalamu alaikum na fata an fahimta ta tuno ina ta aji maza da gudu sai ta tafi ta je ta dauka sai bayan ta dauko kudin sai ta ce ha to amma malamin nan ya aka ya gane sallan nan za ta iya samun samun kudin nan sai ta koma ta ce Allah gafarta malam ka san abin mamaki yace a ta ce ai ina Allahu akbar wallahi kawai sai tunani na yi mun cewa ga inda kudin yake sai ce ina fata dai kin ƙara ta sallah ta ce ina ai daga tsaye na doka sallama na je na ɗauki kuɗi na ya ce to dama shaidan ne ya mantar da ki so da kika zo za ki sallah ki bauta wa Allah sai ya ji gare ya tuna miki kuɗin ki bar sallar ki je ki ɗau kuɗin da ya bar ki yi sallah na fila raka a biyu. haka shaidan yake mana tun da za ka bauta wa Allah to bari ya hana ka bautar ya tuno ma da abin da kake bukata ka bar bautar shi yasa tana tuno da kuɗin ya tawatsar da sallar dama abin da yake bukata ke to za ka je kai ta hayaniyar ka baka tunanin komai amma wallahi ana zuwa daga liman ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar sai ka fara ni cinikin nan ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba Allah kwangilan nan ni ta tabbata za a bamu mala yakubu ko dai wasu sun je sun sha gaban mu na fata an fahimta wallahi sai kai ta tuno abubuwa kawai har sai ya samu ya bata ma sallah to shi yasa dole sai mutum yana yi yana sanin shi yasa Allah ya ji kan al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin talbisu Iblis talbisu iblis yadda shaidan ke wurgurguza wa mutane ayyuka duk ya kawo irin waɗannan abubuwa yadda shaidan ke bi ya hana ka shi dai ya samu ya hana ka ka samu rahamar Allah to bukatarsa ta biya to in baka gane tarkunansa ba kai ta fadawa kenan an gane maganar da kyau ko kai ta fadawa kenan Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa annazuru ila mawdi'is sujud mutum in zai yi sujuda ma'ana idan yana sallah hankalinsa da idanunsa ya tafi gurin da ake mai gurin da zai tsora menene goshinsa kuma annabi ya faɗi wannan ne saboda ya sa- ka samu kariya daga fautar shaidan haka kawai wallahi babu abun wayawayawa wani lokaci ma sai ka ji kamar sufurin aka sa aka murɗa kanka wallahi kai ma ba da niyyar ka ba sai ka riga ka wayawaya da dan sai kuma ka ji ka dawo ka ankara ina ya gama da kai ya gama da kai saboda haka annabi ya ce waiwaye a sallah wani rabo ne mai gwaɓi shaidan yake wabta wannan dalilin fa ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da zai iya sa ka samu matsala a sallah to ka magance shi kafin ka shiga sallah a cikin ruwaya ingantacciya ya ce la salata babu sallah li hadarati ta'am ko bi hadarati ta'am sai ce wala huwa yudafi'uhu al akhbathani yace babu sallah idan abinci ya halarto an kira sallar isha sai kuma aka kawo abinci to kowa ya tsaya a gyatsi tukunna na fata an fahimta sannan sai a kiga sallah me dalili saboda kar kana sallar kana tunanin menene abinci a wata ruwaya annabi ya ce idza quddima al-asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-isha'a idan aka gabato da abincin dare to ku fara da shi kafin ku sallaci sallar menene isha saboda in ka kuskura ka shiga sallar to kuma ba isha ba annabi ya bada misali ne kawai da abincin isha amma yana nufin kowace sallah inda rana ne ka jiyo yunwa ga abinci an kawo to fara da shi fara da shi in ka fara sannan sai ka zo sai ka ci abinci abinan sai ka yi sallah to sannan annabi ya ce wala huwa yudafi'uhu al akhbathan babu sallah kuma ga mutumin da kazanta biyu ke tunkudo mishi shine bayan gari ko fitsari domin shi ma ba nutsuwa in dai kana jin fitsari to ko kai sallah ba ta kana jin bayan gari ko kai sallah ba ta to kadai abin da malamai suka ce la din nan ba tana kore sallar bane gaba daya amma tana kore kamalu ajriha cikakken lada haka wasu malamai suka ce amma akwai malaman da suka tafi akan cewa kora sallar take gaba ɗaya suka ce domin ita nutsuwa a sallah ai wajibi ne daga cikin wajiban sallah ko to in ka rasa ta kuma in ka rasa wajibi a sallah sallah ta ɓaci kenan da haka wasu malamai suka ce wajibi ne abin nan babu sallar gaba ɗaya ala ayyi halin in ma mun ɗauka cewa babu cikakken lada ai kaga mu kuma cikakken lada muke so in za mu yi ibada ko yawwa to saboda haka waɗannan duka annabi ya haɗana waɗannan abubuwan ne saboda a magance shaidan daga abin da zai iya sabbaba wa mutum wajen ya ɓata mishi ibada shi Allah ya shirya da mu rufe ido ma bai halatta ba e koyi ne ma da nasara saboda sukan yawan rufe idon su wajen ibada su da shauransu bai tabbai halatta ba kallon sama kal- waiwaye kallon gefe haka da kallo da gutsiyar idanu akwai wanda ba zai yi waiwaye ba amma za a gani nan yake kalla amma idan yana nan duka bai halatta ba wallahi shi ma iltifat ne waiwaye ne an gane magana da kyau ko duk shaidan ne yake kawo waɗannan abubuwa wato shi yasa mai malam mai ahalar ya ce idan ka zo sallah fa farrik qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka wanke zuciyarka daga duniya da duk abin da yake cikinta yace washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli liwajhihi ka shagaltu da tuno Allah wanda kake sallah a gaban shi ke ce wala ta turki shaitana yal abu bi kalbika kar ka bar shaitan ya dinga wasa da zuciyarka yace sai ya haramta maka samun ladan sallah an gane magana da kyau ko? sai ya haramta maka samun ladan sallah ka je ka karanta ahalari san dai nasiha sosai akan yadda shaitan ke biyowa yake fatattaka wa mutane ibadar sallah Allah ya shirya da mu shine ke cewa annadru ila mawdi'i sujud duba zuwa ga gurin da goshinka zai yi sujuda an aisha radiyallahu anha qalat lamma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha lokacin da aka yi fatuhu makka annabi ya shiga ka'aba bayan da ya galaba akan quraishawa da kafiran makka ya shiga ka'aba inda ya dinga rusa waɗannan gumaka guda ɗari uku da wani abu ya ta saransu yana rugurguza su to ya yi nafila a cikin wannan ko mu ce ya yi sallah a cikin wannan ka'aba ɗin tunana aisha ta ce da addabi ya tashi yana sallar idansa har ya fito a masallacin bai yadda idansa ya kauce daga inda zai dora menene ba goshinsa ba idansa yana kallon inda goshin shi zai dora saboda haka in ka zo sallah idanka yana gurin saitin inda goshinka zai dora kawai shi Allah ya shirya da mu sunna ta hudu daga cikin sunnoni na aiki an yaf'ala fi ruku'ihi ma tadammanathu hadhihi al-ahadith min al-hay'at mutum ya aikata abubuwan da waɗannan hadisan suke kunshe da su daga cikin yanayi na sallah kowa ya kasa kunne ya ji me hadisan suke kunshe da shi to ana buƙatar mutum ya kula da waɗannan abubuwan suna daga cikin sunnoni masu ƙarfi na sallah an aisha ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza raka'a لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك نانا عائشة take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi ruku'u lam yashkhis ra'sahu kansa bai sunkuyawa can ƙasa wa lam yusawwibuhu kuma baya daga shi sama walakin baina zalika annabi yakan bar kanshi ne ba sama ba ba ƙasa ba tsakankani ai mun kuranta muku a practical da muka yi na sallah to a kargadan bayan ka ya lotsa ciki kar kuma ya doro kan kar kanka ya kwanta kar kuma ya gal sama ba mun kwatanta ba duka to in mutum ya ruku'u na nasha ta ce haka annabi yake kansa baya yin ƙasa can baya galau sama yana saita shi gadan bayansa baya lotsawa baya bankarowa yakan saita gadan bayan ya zama sambel to haka annabi yake yi injina na Aisha Allah ya haɗa mu da ita a aljanna kuma na Aisha suna daga cikin wanda za su gaya mana yadda annabi ke sallah domin annabi yakan yi nafila a cikin ɗakin an gane yakan yi nafilfilinsa na dare a cikin ɗaki saboda mun karanta muku cewa lafilfilin da suka fi lada a gurin Allah kuma suka fi dacewa da sunna su ne wanda aka yi su a ina a gida a ɗakinka samu sallayarka mai kyau ka nemi guri ka shimfiɗa ta in ka ga dama ma ta zama permanent ko a cikin falonka ta zama permanent ana kana tashi sai dai a ɗan ɗaga a naɗe ta in za ka dawo a ware ta haka magabata suke na filfili a gida ake yin su jama'a mu raya na filfili a gida shi yasa cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga sallan nafila a cikin gidajen kar ku mai da su makabarta wato yin ƙin yin nafila a cikin gida a cikin ɗaki ko to mai da gidan ne tamkar makabarta domin makabarta ne aka hana mai a ciki sallah to he kai zama baka yi a gida to gidan ya zama kamar makabarta jama'a kun fahimci maganar da kyau ko kamar karatun qur'ani ne a ce a gida ba wanda ke zama yi karatun qur'ani kai dai oga baka yi ka zama ogantaro ba ruwanka da karatun qur'ani ina ka fito nema ina za ka nema to maimakon tun da kai ba ka yi mata saka su a islamiyya su dinga yi to su ma sai kaƙi ‘ya'ya saka su duk sai kaƙi to sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa mathalul baiti alladhi yadhkuru allaha fihi ko yadhkara allaha fihi والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت annabi ya ce kwatankwacin gidan da ake karatun qur'ani ake ambaton Allah a ciki da wanda dum gari ya waye rana ta fito babu wani wanda zai karatun qur'ani a gidan ba uban ba ba uwar ba ba ƴaƴan ba la uban wa la uwar wa la ƴaƴa annabi ya ce to kwatankwacin rayayye da matacce in dai kana ka san rayayye yana da amfani to gidan da ake karatun qur'ani da zikiri yana da amfani in ka yadda mace ce ba shi da wani amfani to ka yadda gidan da duk ba a karatun alkur'ani ba a zikiri ba a ambaton Allah ba shi da amfani in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka na filfili a cikin gida da kai da matanka da 'ya'yanka babu laifi in ta kama ai jam'i duk ka sa time ka dinga tasar da wallahi jama'a wannan duniyar fa sai da nafila fa ko ba haka bane jama'a wallahi sai da nafila wannan duniya wallahi sai da nafilfili in ba haka ba sai ta kada kai wallahi amma idan ka cika ta da nafilfili to wallahi sai ka ga bayanta yasa sayyidina ali zai fito yayi miƙa ce ya duniya hurri ghairi ke duniya rudu wani amma ali ya fi karfinki Allah ya ce ke ki rudu wani amma banda ali ya fi karfinta da me da sallah da karatun qur'ani da sadaka da kyauta da biyayya ga Allah da sunnar manzon Allah da haka ya fi karfinta ba wai da dabara da wayo da hikima ba da haka ake fin karfin duniya in ka saka na filfili da karatun ƙur'ani a gaba wallahi za su buga da kai su barka kuma ba za ka rasa yadda za ka yi ba da izinin Allah duk inda aka juya sai ka samu kai kuma me za ka yi duk inda aka je aka dawo sai Allah ya tabbatar da kai kan daidai duk hayaniya da za ta taso za ta gama guguwarta wallahi za ta barka jama'a kuna fahimtar magana saboda ka rike waɗannan sunnoni na manzon Allah ma in ka watsar da su to kamar kabewa ne jama'a inda kun san kabewa diskurarriyar wuka jama'a wanda yara suka gama taddatsa dutse da ita ta jama cikurkudewa ana zaftarawa kabewa yadda kasar reza sabuwa haka za ta yanka ta saboda ba ta da wani protection ba wata kariya saboda ba ta da wani karfi to kai ma in baka sallah baka karatun qur'ani baka zikirori ba sadaka ba kyauta ba biyayya ba kaza to shikenan baka da wani protection duk wanda ya ɗebo hayaniya ya kuma wallahi ta same ka duk wanda ya ɗebo hayaniya ya kuma ta same ka amma akalla idan kai baka samu kana yi ba to ka ɗora mata da 'ya'ya akan layi ina mamaki ka ji mutum matarsa tana kuka da shi wai bai sa ta a makaranta ba wannan abu yana ba da mamaki shi dai bai koya mata ba shi kuma bai zauna ya abin nan ba ana bai samar mata gurin koyo ba ba ruwan shi ina mamaki kaji ana kawo karan mutum cewa wai bai sa 'ya'yansa a islamiyya ba mata da yawa malam a makaranta ko gurin ta'alim wallahi zaka ji sun kawo kara sai malam ku dinga abin nan matan mazazan mu nasiha ga yara nan a islamiyya wannan mutum ba zai saka yaro a islamiyya ba saboda bai san alherin da ke cikin ɗan ya iya karatun qur'ani bai san alherin da ke ciki ba manzo Allah fa ce waye inna shayatin tafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara shaytanin aljanu kai malamai suka ce da annabi yace shayatin yayi shiru ana nufin hadda shayatinul insi hadda shaydanin mutane masu zuwa su yi gulma a gidanka da masu zuwa su haɗa matanka faɗa ina fata ana fahimta da wanda suke zuwa su sanya za'i su saci wani abu in ana yawan karatun suratul baqara ko karatun qur'ani Allah yana korar duk waɗannan shaidanu daga cikin wannan gida to yanzu kai ba ribar ka bane to amma kaga mutum ba ruwan shi kuma ba ruwan abin ba ƴaƴansa babu matansa ba babu shi ba zai yi ba kuma ba zai sa matansa ba to wannan duka tarkuna ne na shaidan da yake bi wajen ya lalata mana alaka da ainihin wato ubangiji don haka annabi a yakan yi nafilfili ne a gida shi yasa na Aisha ta samu damar rawaito mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato sallashi an gane wa ana abi humaydin fi wasfihi li salati annabi sallallahu alaihi wasallama qala wa idha rafa'a amkana yadayhi min rukubatayhi thumma حصر ظهره وعن وائل بن خجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه فرج أصابعه آه دقى أبي حميد ليزوينا صفة تسلر النبي صلى الله عليه وسلم yace wa idza raka'a amkana yadayhi min rukubatayhi annabi idan yayi ruku'u yakan tabbatar da hannayensa akan gwiwoyin shi akwai wanda za a ga in sun zo ruku'u he su kama cinyoyinsu su dafa cinyoyi ko ba haka bane mutum zai yi ruku'u sai ya dafa cinye shi maimakon ya dafa gwiwa ku ya hakuri mana ku ya ce dama a dinga yi duk dai ana ƙara kwatantawa duk da mun su siffanta waɗannan abubuwan a baya amma babu laifi mu ƙara siffanta su saboda a ƙara kula da su abu humaidin ya ce annabi idan ya zo ruku'u yana tabbatar da yatsunsa akan gwiwoyin shi to akwai wanda idan ya zo ruku sai ga ya haka Allah ko ba sa to yanzu da Allah nan gwiwa ne tsakani da Allah haka nan ba gwiwa bane ko kuma mutum ya zarce da hannun masu daga ya saba nan. ga abun duka babu sanda a kusa wallahi mana an ce a gwiwa ka zo ka kama nan nan ai ba gwiwa bane so gwiwa ita ce nan kamar yadda kowa ya sani kuma kamar yadda za mu zo mu ji bayan ka kama nan din ana karka dunkule yatsun haka a sujuda ne ake so a miƙar da yatsu haka amma a ruku'u baza yatsun ake yi akan gwiwa jama'a kun bayyance magana baza yatsun ake sai ka baza su haka akan gwiwa ka sai ka kama su da kyau haka ake yi amma ka zo ka ɗora hannu a nan ka zarce nan to wannan kuma ina ga dai ka rawato mana daga ina ka samu ba dai ba daga annabi ba an gane yawwa saboda haka shi abu humaidin ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato a sallarsa a yake cewa thumma hasara zaharahu sannan sai ya miƙar da gadon bayan shi su ma ba kuma ta mun nuna yadda ake miƙar da gadon baya kar ka lotsa shi ciki kar ka bankaro shi waje ya zama yayi saici وعن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه كاغني النبي إن يركوع يدافع غيوا فرج أن غاني كو سي رربا أن غاني يواطا يبزا يتساغا أصل كلمة فرج من فرج يفرج تفريج يسا أكي إلن الأورر متي فرج tsaga a raba abu haka na fata an fahimta an gane ku to annabi idan ya yi ruku'u baya dunkule yatsunsa haka ba za su yake haka akan gwiwar shi saboda haka in ka zo kai ruku'u kar ka dafa gwiwar haka ka rike ka baza yatsunka haka nan haka ake bukata an nuna min lokaci amma akwai hadisi ɗaya bari mu ƙarasa shi wani abi humaidin annan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama آه ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما آه ووتر يديه فتح- فنا- فنهاهما آه منين فنهاهما عن جنبيه wato daga abi humaidin dai har ilo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a yayi ruku'u fawada yadayhi ala rukubatayhi sai ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi ka annahu qabidun alaihima kai ka ce ya damci gwiwoyin ne kamar yadda dazu na faɗa kama gwiwoyin ake da kyau ka rike su ba wai dafawa za ka yi ba na fata an fahimta ko da za ga ya dora hannun kamar dafawa a so ake kai kamar ka kama gwiwoyin haka annabi yake yi ka annahu qabidun alaihima an gane ko sai ya ce wa wattara yadayhi sai ya baza yatsunsa an gane fanahahuma an jambaihi wato hannayensa kuma sai ya nesanta su daga gyaffansa abinda wannan magana take nufi annabi da ya kama gwiwa tasa to ba kuma ya manne hannayensa a cikinsa ba akwai wanda za a ga in suka yi ruku'u sai su manna hannayensu a ina a cikinsu to ba haka annabi yake yi ba annabi idan ya yi ruku'u na farko zai baza hannun sannan ya kama gwiwar bayan ya baza hannun ya kama gwiwar kuma sai ya nesanta hannayensa daga cikinsa baya manna su misali idan annabi ya kama gwiwar haka ya baza yatsun haka wani za ka ga sai ya ga yayi haka hannayen gaba ɗaya suna cikin shi to annabi yakan baza wato hannayensa ne kamar yadda ya baza yatsun to ya baza hannayen kuma ba za su mannu da ina ba da kuibinsa ba abinda ba hauke yake cewa kuibi wato nan ɗinsa da nan ɗinsa sai ba za su haka an gane ai to haka annabi yake Allah ya shirye da mu. Jazakumullahu khairan. to yan uwa mun zo a hadisi ne guda ɗaya dama ya rage a wannan nukta za mu dakata a nan saboda lokaci sati ne zuwa insha Allahu sai mu tahi taqdimul yumna ala rukbatayn fi sujud Allah ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da bincike da ni da ku Allah ya fi mana آه هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته